الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى جاء أن جمالا ياتي ya halatta mutum ya alwala ya yi tsalla zai sake tsalla ya sake alwala ko da wancan alwalan ba ta warware ba amma ya alwala bai yi tsalla ba ko farilla ko nafila ba lokacin tsalla aka ce waɗansu malamai suka ce ba a so ya sake alwala ba sai ya ci ya yi tsalla da wannan waɗansu kuma suka ce babu laifi zai iya zai jaddada alwala ɗin to shine sai ce amma tayammumu amma kun ga taimama فلا يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وإن سكتي متن يتيمم يصلى وأن تيمم تاكاري كنا لأن ظاهر القرآن يدخل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة يتي ظاهر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا ظرف كنا za ku yi sallah ku yi alwala abinda aka faɗa kenan to shi aka ce ai ma'ana duk sa'an mutum zai sallah zai yi alwala shi aka ce eh ai sunna ta zo ta nuna ba farilla bane sai dai alwalan ta warware ko fa in lam yajid al ma'a fa ala wujub tayammum mutum bai samu ruwa ba to abinda yake wajibi akan shi sai ya taimama an fahimta غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء كما يدمك فدا فبقي أمر التيمم على ظاهره shi zancen taimama an samu suna da take nuna cewa in mutum ya alwala in ba alwalan ta warware ba zai iya yin sallah da duk baki daya to amma taimama suka ce a'a ba haka al'amarin yake ba wa mimman zahaba ila ijabi tayammum li kulli faridatin min as-sahaba ya ce cikin sahabbai an samu manyan sahabbai da suka ce e duk sa'an da wajibi ne taimama in zai yi sallan farilla in kai taimama kai sallan azahar ke sallan la'asar ta zo wannan taimaman ba ba abin da warware ta ya ce a ashe ka sake taimama kuma ba za ka yi salla biyu da taimama ɗaya ba sallan farilla suwa ke kan wannan suwa ke da wannan mazhabin ya ce aliyun علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وهو قول الشعبي عامر الشعبي والنخعي إبراهيم النخعي وقتالة بن ابن دعامة السدوسي وبه قال مالك إمام دار الهجرة والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وأحمد ابن حنبل إمام أهل السنة وإسحاق لإسحاق بن راهويه wayannan manya-manyan malamai suke wannan wajen waza jama'atun aljam'a bai na faridata ne bai ta yammumin wahidin wayansu suka ce ai sauki ne aka samu cikin shari'a ana me yasa aka aka shar'anta taimama saboda a sauka ma mutane to aka ce kuma taimama da kai din nan tana maye menene alwala to shi yasa in kai taimama kai sallah za ka sake yin wata sallah ko nafila ko farilla sai dai in wannan taimama ya abin nan ya warware an fahimta wa ilaihi zahaba sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'ina kenan wal hasan al-basri wa zuhri shehu imam malik wa bihi qala sufyan thawri wa ashabu ar-ra'yi da mazhabin hanaf kenan واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل wayanda suka ce ba za a yi farilla guda biyu ba da taimama ɗaya ba da wanda suka ce sai su duk sun ijma'i cewa ya halatta kai sallar farilla da nafila da taimama ɗaya qablaha wa ba'daha kai taimama za ka yi sallah azhar za ka yi nafila sannan kai azhar bayan azhar za ka yi nafila sallah uku kenan kai kenan ko wa an ya ƙira alƙur'ana in kana junuban in yana da janaba ne in janaba ce da shi ya yi taimama ɗin to yanzu ya halatta ya karanta alƙur'ani ba za a ce taimaman ba ta isa ta sa ya karanta alƙur'ani ba don janaban na da ƙarfi aka ce tun da ya yi taimama taimama tana maye mamene ne alwala duk abin da za a yi da alwala sai a yi da taimama ya halatta وإن كانت حائضا فطهرت فلم تجد الماء ما تتنا تيهيلا ta tsarkaka ba ta samu ruwa ba sai ya kama ta yi taimama sai ta yi taimama ta yammamat wasallat wa jaza lizauji gishanuha wa yusta shi ne ce wa yusta habbul wudu'u inda al-ghadabi wa qala an-nakhai yustahabbu min al-ghiba ma'ana lokacin da mutum ya fushi ya shiga ya alwala san alwala din za ta sauke za ta sanya ya mishi ransa haka kuma wanda ya giba an gaba da waɗannan matsalar alwala ko in an je gida ana maimaita abubuwan da malamai suka yi din amana ne ana ɗauka in wani tambaye ka za ka yi masa bayani gaban ka gaɗi hankalinka kwance ko ko a'a ana yadda aka taho haka ake ajiye littafin har kafin sati mai zuwa eh amana ce fa amana ce wallahi in baka mai da hankali barin da aka zo ana bukatar ka kana kallo ga jama'a sun taru gashi nan zaka samu abin duniya ga ɗan siyasa na sa ka gaba suna son ka su baka kuɗi sai ka je ka tara jama'a ka batar da su fa lokacin ma zaka yi cewa baka iya ba an fahimta babul masi babul mashi ala al-khuffaini babin da ya zo na hukuncin shafa akan huffi guda biyu akwai huffi akwai safa ko to duk ya halatta akwai kuma takalmi duk ya halatta a yi shafa a kansu an fahimta قال أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى إمامته وخفيه wannan hadisi mun karanta shi cikin sahih muslim ko manzo Allah yayi alwala sai ya shafa farkon kansa haka mu farko dan sa kenan gudu kulluma sa'annan da imama sa'annan da khuffi duk ya halatta ai shafa akan su kenan amma fa shafa akan rawani ko kan hula ko menene ba zai yiwu ba kai haka kai shafa fa akan sai kai haka ka fa shafan ka shafi gwargwadon adadin da zai wadatar shine na ɗaya bisa ukun kai to shafan ya wadatar a nan da sauran sai ka karasa da rawani ya yi an fahimta don daga baya abin da ya saura ɗin ba wajibi ba ne an fahimta da wannan ya abin hukuncin da ya karu a nan shine shafa a kan hufi هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة وأخرجه محمد من رواية عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشاني قال أخبرنا أبو العباس قال أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان بمر بم بم بمروي بمروي الروز مروي الروز أقوي مروسي أقوي مروي مروي الروز قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام أو ابن سلام سلام بتشديد اللام مكتوب هكذا ابن سلام sai saboda kwarewa ce ilimin abin nan sai ce salam sai ce duk salam bi takhfifin lam ne salam salam salam sai wane da wane da wane su ne salam saboda in ka je ka san karka kai da kaga salam sai ka ce salam akwai salam yace duk salam bi takhfifin lam ne da wane da wane da wane sai wane da wane da wane da wane su ne sallamu bi tashdidillah an fahimta qala sami'tu muhammad ibn al-hasan yuhaddithu an thawr bin yazid an rashid bin sa'ad an thawbana an an-nabi sallallahu alaihi wasallama annahu ba'atha sariyatan aw jayshan manzo Allah ya aika sojoji su je فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين سيتي سيشافا أكن المشاوذ والتساخين المشاوذ رونا كنا روني كنا التساخين الخفاف خفي كنا قال أبو بيدا وسمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن ثور بن يزيد عن راشد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال على العصائب والتساخين أبن لك نفي العصائب شيني رواني والتساخين سوني أبن لك قال أبو عبيد التساخين الخفاف المشاوذ العمائم واحدها مشوذ والعصائب العمائم قال يا إذا سوكي حق الكور اللي دوكا قال الإمام رحمه الله سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها الأمائم الأصائب سبب كي أنا التعصيب شيني أصاب بنديجي أرش أريك قيل أصل التساخين كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحو إتي أصل التساخين التسخين أبنك إما وقاوة يسكتي دو أبن زي إما مكفى كو تاكلميني كو خفيني كو صافاني دو أبن زي إما مكفى قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال يتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد manzo Allah ya aika sojoji suka je suka ya hadu da lokacin sanyi ne falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amarahum an yamsahu ala al-asaibi wat-tasakhini she ba su izini za su yi shafa akan rawana da kuma khuffai قال الإمام رضي الله عنه واختلف أهل العلم ما لميسن كارجونا إلمي fi jawazil masi alal imamati a cikin ya halatta a yi shafa akan rawani ko bai halatta ba fa'a ja zahu ba a zuhun sai yansu malamai suka ce ya halatta yi ruwa zarika ana abi bakirin wa umar wa anasin wa bihi kalal auza'iyu wa ahmadu wa ishaku wa dawud ruya an anasin annahu masaha ala qalan suwatihi ko da yake wannan zancin anas ya shafa akan hula hadisin da'ifi ne wa zahaba aktharu ahli al-ilm min as-sahaba wa tabi'ina faman ba'dahum ila annahu la yajuzu ma lam yamsah shay'an min ar-ra's sahabai kuma da yawa da malamai suka ce bai halatta mutum ya shafa akan rawani ba sai dai in yayi shafi wani abu daga cikin kai yanzu rawani na haka sai ka zo za ka yi shafa daga nan duka kan mai kai shafa rawani to amma in rawanin yana haka sai kai shafa daga nan mai ka shafa kai to daga nan karshe in kai shafa kan rawanin babu laifi don shafan wajibcin na sauka ne in ka shafi abin nan farkon kan mutum an ce ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko to daga zaran ka shafi wannan ka sauke wajibi me saura abin da ya saura sunna don ka karasa kan rawani babu laifi أنه لا يجوز ما لم يمسى شيئا من الرأس وقالوا في حديث المغيرة بن شعبة إن فرد المسي إنما سقط عنه بمسه الناسية أم فهمت؟ وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب yace wannan dalili ne na cewa shafan dukkan kai ba wajibi ba ne wa man jawwaza al-mas'a 'ala al-imamati inma yajuzu idza ta'ammama biha 'ala kamal at-tahara wanda ya halatta a yi shafa akan yace sai wanda ya yi alwala cikakke ce alwala baki daya sannan ya zo ya naɗa rawani shi aka yi kiyasta shi da huffi kenan kalmasi alal huffi washtarata ba'duhum ma'a zalika at-talahi wani suka yi sharaɗi cewa sai kamar yi kiyasta shi da kofi ya zama na rawanin an yi shi da aka yi aka yi sai aka yi amawali aka yi sai mana rawanin ya zauna kai kwance shi a yi shafan kai zai ba da wahala an fahimta وقال يتي لأن العمامة إنما تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه yace ai rawani na kamewa na kamawa ne zama ne sosai in aka jawo wani karkashin haɓa aka ɗaure an ɗaure wannan an ɗaure wannan sai aka zo kushi aka sa nan aka ɗaure aka sake ɗaurewa to ya ɗauri kenan sosai ko fa yakunu kal khuffi ce zama kaman khuffi ne ya ɗauki hukuncin khuffi kenan fa in lam yaf'al in bai haka ba fa yakunu law talaffafa bi jildin min ghairi kharzin in ba haka yayi ba kaman ga dauki fata ne ka daura kafan ka ba tare da an dinki fata ba aka daure kafa ma'ana ai kana tafiya fita za ta yi ba ta kama ba ba inda to amma almasu ala alkhufaini fa ja'izun inda ammati ahli alilmi yace shafa akan akan khuffi ya halatta inda ammati ahli alilmi min as-sahabati faman ba'dahu yarwihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umaru وعلي وهذيفة والمغيرة بن شعبة وأبو أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة, مرة وأبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله وأبو أمامة وجابر وأسامة بن زيد وبلال وغيرهم wurin sahabi goma sha shida kenan kuma ya ce wa gairuhum wa ya san adadin wa gairuhum din shi yasa ya halatta ai shafa akan kufi kenan ko ko bai halatta ba to shafa akan safafa wannan safa da ake sawa yanzu قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر وترى رمنا تفيا ترى منذ الله تكندري فقال صلى الله عليه وسلم سي منذ الله يتي أما أكماء كان دروا يتنبيش قلت نعم نتي إيه إنا دروا فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل bana sai karbi ruwan ya sauka kan abar hawarsa ya yi tafiya har ya je nesa inda ba na ganin shi sun maja'a sa'an nan ya dawo fa'afraktu alaihil idawata faƙasala wajahu waya daihi na zuba masa ruwa ya wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu wa alaihi jubbatun min sufin ya sa jubba ta rike shi ba yadda za a iya fito da hannunsa falam yastati أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة بزيف فتوبة هنو بزيف فتوبة شيء أكا تكسى أكا فتوبة هنو فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه سيندوكا زن شري خفنسا فقال دعهما إتعاء رب دسو فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ya kyale su ai na sai da na yi alwala tukun na saka kufan guda biyu to shi sa zan yi shafa a kai an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك yace yayi yaki gazuwata tabukin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-mughira fatabarraza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qibal al-gha'iti shi manzon Allah yaje samu waje mutma'innun min al-ard al-gha'itu mutma'innun min al-ard saboda laraba sun kasance mutum zai zagaya sai nemi wuri da yake akwai shuru ba kowa ba wanda zai gan shi ga nesa to sunan wajen sai aka ɗauka aka baiwa abin da ake fitarwa ɗin an fahimta fahamaltu ma'ahu idawatan qabla al-fajr shi na ɗauki ruwa tare da shi kafin sallar al-fajr falamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhadtu urika ala yadayhi min al-idawa sai nazo ina zuba masa ruwa وهو يغسل يديه ثلاث مرات يوانك هنوس سوءك ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه سيجزي جاء تفن الجبة سيجرى هنوسا فضاك كم فضاك كما جبيه sai hannun aljubban ya zama yana da kunci ba yadda za ya hannu ya fito ciki fa'adkhala yadahu min aljubba sai shigar da hannunsa daga jubba din wa ghasala zira'aihi ila almirfaqaini thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi mahallu shahid kenan yayi shafa akan khuffinsa thumma aqbala qala almughiratu فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف sai muka zo muna zuwa sai muka samu mutane manzo Allah bai zo ba kuma lokaci sallah ya kai lokacin yin sallah ya kai kuma manzo Allah bai zo ba sai suka ce Abdurrahman dan Aufin ka ci gaba kai mana sallah qad sallalahum fa adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihda rak'atayn rak'atayn ma'ahu sai ga manzo Allah ya zo sai ya tarar da ayin sallah sauraron manzo Allah ya riski raka'a daya wa sallama an-nas rak'atal akhirah ya sallaci raka'an da aka riska falamma sallama abdurrahman da liman abdurrahman ya sallame salla a ga tunda manzo Allah ya zo ba za su yi abdurrahman liman ba ko in liman ya zuwa ba liman kowa ya zama mu kenan qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa atamma salatahu da aka sallame salla sai manzo Allah ya tashi ya cika sa sallarsa fa'afza a zalikal musulmina musulmai suka ga ya manzo Allah ya zo to ca suke manzo Allah zai ji ba daɗi don me ba su jira shi ba har sai ya zo ɗazin liman ya saba liman mai unguwa in aka tada sallah zai zo cikin ba ya jin daɗi cikin fushi yi saboda su kuma mamomin din ba su da hakuri shekara ashirin yana muku limanci don ya ɗin ya yi jinkiri minti uku ko minti biyar wani shiga ka yi mana sallah daga cewa wani shiga ka yi mana sallah akwai da jin haushi aka ba haka ba ne ba eh to ka gani shi yasa aka kasa zama lafiya ko wa aktharu tasbiha suna subhanallah subhanallah falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu aqbala alayhi kamar zo Allah ya cika sa sallar sa sai yi summa qala sai ce ahsantu kun kyauta aw qala asabtum kun yi daidai yaghbituhum an sallu an sallu as-salata liwaqtiha wanzan Allah bai zarge su don me ba ku jira ni ba sai murna ya ji daɗi tun da su yi sallah kan lokacinta abinda akwai ba su jira ni ba don me ba su jira ni ba ba ni na kawo akwai kwato ai sun yi sallah kan lokaci abinda nake koya musu yi sallah kan lokaci tun da su yi sallah kan lokaci bara na yabe su na gode mu ce kun kyauta ina ma na kun kyauta sun yi daidai saboda ne saboda kiyaye lokaci sallah kan lokaci da suka fi manzo Allah sai suka yi sai manzo Allah ya ji dadin haka zaka iya in kana limamin ungonku eh za a gwada amma su ma mamu ba da gayya za ta tashi kai mana sallah da Allah ba ba haka bane da kaga sun yi haka da gayya suka ce a'a ba haka bane shekara ashirin yana mana sallah don ya dan jinkiri muka sa abin da ya tsare shi mu dan kara masa minti biyar mana ina muke sauran zuwa kaza kaza kaza ba za a iya faɗar haka ba to in an kara minti biyar din ne bai fito ba to shine sai a tada sallah in ya fito ko bai ji daɗi ba ne ko menene karshe za ce a ya ce mu sai da aka jira ka ba shiga ya yi musu sallah ba ya kiyawaye ya ce sai ka zo to yanzu kuma lokaci zai wuce sai aka kiyaye lokacin sallah qala shafi'i akhbarana sufyan ibn uyayna wayannan fa suna da wahalar yi lokacin da kake ji kana ganin kamar abu ne mai sauki lokacin da za a aikata yana da wahala sai an tarbiyyantar da kai akai shi ka saba an fahimta eh قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن أروة بن ابن المغيرة عن المغيرة بن شوبة قال قلت يا رسول الله سنت يا من الله صلى الله عليه وسلم أتمسه على الخفين كان شفاء كان خفي قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان تيكم سيكم أمي كان شفاء كان خفي يجي ai na shigar da su lokacin da sai da na yi alwala tukun na sa na shigar da kai sai ai alwala in ka gama alwala ko in ka gama alwala sa'an nan ka saka takalmin ko ko kofi din sai lokacin alwala sai lokacin sallah ya kai kuma ka bukaci yin alwala to in kai alwala ka zo ba sai ka cire kofi ba sai kai shafa an fahimta menene sharadin sai kai me alwala sai ka yi alwala rabi ko ka cika alwala to da ka yi alwala ka zo wanke kafa da ka wanke kafar dama shi ka saka hoffin sai ka wanke kafar hagu shi ka saka hoffin wasu malamai suka ce ba za ka yi imam malik ma ce ba za ka yi shafa ba don baka cika alwalan ba a lokacin da ka sa hoffi na farko alwala ba ta cika ba هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال الإمام رضي الله عنه فيه دليل على أنه لا يكره الاستعارة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء yace ba hana mutum zai alwala ya ce wani zuba min ruwa yana zuba maka ruwa kana alwala ya ce ba haramun bane in dai ba zai kawo girman kai ba ko wa qawluhu inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani cewa dai ai na saka kafafuwa ta a cikin kuffin a lokacin kafafun na da tsarki sai da na gama alwala ma'anahu ma sarraha bihi fi hadithin akhar fa qala da'il khuffaini karabu da khuffin karka cire su fa inni adkhaltu qadamaini al khuffaini wa huma tahiratan an fahimta ko وفيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة yace wannan na nuna cewa shafan yana halatta ne in ka shigar da kafafunka a cikin hufin a cikin tsarki cikakken tsarki hadha qawlu ammati ahli al-ilm wa ikhtalafu suka kari juna ilimi fi ma law ghasala ihda ar-rijlaini وأدخل وأدخلها الخفة ثم غسل الأخرى فأدخل da ya alwala ya zo ya wanke kafar dama sai ya saka kofin sa'an ya wanke kafar hagu sai ya saka kofin sai suka ce kafar farko da aka saka ta alwala ba ta cika ba sai sa ba a bi ka'idan kofi ba fa zahaba jama'atun ila annahu la yajuzu al-masu li'annahu labisa al-khuffa al-awwal qabla kamal at-tahara hatta yanzu ahu fayalbasahu saniya sai dai cire hufin ya sake sawa lokacin da ya wanke kafar hagu din to yanzu alwalar ta cika amma lokacin da ya sa hufin da farko alwala ba ta cika ba wa huwa qawlu malik mazhabin malikiya kenan wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa jawwazahu jama'atun wa huwa qawlu thawri wa ashabur ra'ay sufyanu thawri da wa'ansu cikin ahnaf suka ce babu laifi don ya wanke kafa dama ya sa kofi sai wanke kafa hagu ya sa kofi ba zai hana ya shafa ba a kai ba wannan mazhab mai maganar su wane ne ya fi aqiyas eh ba zance imam malik ake magana ba ana numan wani mazhabin ya fi dacewa da kiyas eh sai an cika alwala ko da yawanki kafan dama alwala ba ta cika ba don ga kafar hagu ba da ya tashi ya yi sallah sallah ta yi to ashe alwala ba ta cika ba kenan su shi ya saka sa'annan ya wanke hagu kuma ya saka suka ce sai ya sake fitar da daman sa'annan ya saka bayan alwala ta cika an fahimta ala kulli halin in mutum ya yi haka alwalarsa zai iya shafa ko ba zai iya ba ba zai shafa ba saboda an ce mazhabin malikiya a ai ba وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه ce hadisin na nuna mana cewa in ka zo ka tarar da liman na sallah abinda ka samu shi ka sallace shi thumma atammaha ba'da ma sallama sannan bayan liman ya isar da sallah ya idar da sallah sai ka tashi ka cika sallanka wala sujuda alaihi lis-sahwi wa ruyan abi sa'id al-khudri وابن عمر وابن الزبير أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة الصحوي wai wanda ya zo ya riski fard ina mana adrakal farda ina mana wannan maganar adrakal farda akwai za ka yi sujudatar sahau ka zo ka tarar da sallar magarba ka riski raka'a ɗaya ya sallar ka za ta zama duk sallar ka zama ke to ka yi ƙari sai ka yi sujudatar sahau an fahimce su eh ya ce adrakal farda ke duk sa'an da ka zo ka riski raka'a daya ko uku ko sallah ce dole tsarin sallah ka ya canza in magaruwa ce ka riski sarka'a daya za ka yi me za ka bi liman ku zauna a lokacin wajen zaman ka ne amma ka zauna da limai sallame sai ka tashi ka kawo raka'a biyu sai ka yi mai in ka tashi zaka cika raka'a na uku sai ka yi mai raka'a uku zama nawa ka yi ƙari ba haka bane ba eh واختلفوا في جواز المسي على الجوربين sun ƙari juna ilimi a cikin cin ya halatta a yi shafa kan safa ko bai halatta ba safa dai wadda safar da ka sani yanzu ke kafar ka kasa shi kasa takalmi safar da ake sayarwa fa'ajazahu jama'atun idza kana sakhinaini wasu malamai suka ce ya halatta amma sai da sharadi yana da kauri la yashfani ba shara-shara ba ne wahuwa eh ba shara-shara bane da zai nuna alaman ciki wahuwa qawlu thawri wa ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa ashabu ar-ra'i qala shafi'i idza kana mun alaini yumkinu mutaba'atu mashi alaihima ya halatta yace inda an saka su ne za a iya tafiya da su to za a yi saboda sharaɗin da aka ce su ya zama mai kauri bai hukuje ba bai ya kama kafa suka ce duk wayannan sharuɗai ne da malamai suka saka don su kiyaye shafa akan kofi amma babu nassi akan haka saboda sahabbai suka safan su suna tafiya yaushe za a samu sahabbai duka safan su ba ta kekece ba suna tafiya kai suke tafiya wannan gaban shi ya kece wannan bayan ya kece amma aka ce ana shafa akai shi yasa safa da kake sakawa ko sharashar ko ba sharashar ne safar ko mai kauri zaka iya shafa akai an fahimta warwi an umara wa aliyin wa ibn abbas wal bara ibn azib wa anas wa abi umama wa salim bin sa'd al masu ala al jawrabaini wannan manyan sahabbai an rawaito halaccin shafa akan safa daga wajensu wa lam yujawwiz malikun والأوزائي المسح على الجوربين هل فهمت؟ قال الإمام وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين ita shar'in huffin da za a yi shafa a kai ya zamana kowanne ya suturci kafar daga inda ka sa wurin yasa har zuwa inda ka safan ya tsaya duk a suturci suke ba huji ba kecewa مع الكعبين فإن تخرك منه شيء في مهاذاة المقصول بحيث ظهر منه شيء من الرجل أو اللف أو اللفافة فاختلف أهل العلم فيه إن أنسى مسافن تاكيتي أنا ganin kafan wani wuri cikin kafan ana ganin da suka ce sun ƙari juna ilimi ya halatta ai shafa akai ko bai halatta ba fa zahaba qaumun ila annahu la yajuzu al-masu alayhi wa in suka ce bai halatta ba wa in kana shay'an qalila wa huwa qawlu shafi'i mazhabin shafi'i kenan wa zahaba qaumun ila jawazihi wa in tafahasha al-kharq ma dama yathbutu fi ar-rijli suka ce ya halatta ko da keke ya keke ce nan ya kece matukan kafar na ciki kuma safan na rike da kafar وبه قال مالك وقال قوم يجوز إذا كان أقل من قدر الثلاثة أصابع وهو قول أصحاب الرأي وإذا لبس فوق الخف خفا آخر تبايم ياسا خفي سيدوكون خفي كما يكار سكاوا يلا خفي نوكينا فإن كان بصفة لو لو تفرد لم يجوز المسو عليه فلا يجوز المسو عليه فوق الخف ma'ana huffin da aka dora sama din nan ya zamana inda ce shi ne huffin bai halatta a shafa a kan shi ba ya ce bai zai halatta a shafa a kai ba wa in kana bi sifatin law tafarrada yajuzu nasu alaihi yace in kuma ya zamo da a ce shi kadai aka saka ya halatta a shafa a kai sai aka zo aka dora shi kan wani huffin fakhtalafa ahlul ilmi fihi malamai sun kari juna ilimi a ciki fa zahaba aktharuhum ila jawazil mashi da yawa suka ce ya halatta wa huwa qawlu malikin وأصحاب الرأي ولم يجوز بعضهم وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه باب التوقيت في المسح yanzu ya halatta a yi safa a kan hufi da me da safa safa ɗin malamai suka ce sai da in ya kama kafa ba inda ya keci wani suka ce ko ya kekeci za a yi shafa a kai saboda almasu da aka yi ɗin ai ne don sassauta ma mutane to don mai kuma za a takura musu an fahimta an fahimci wannan ko misayin na ali ya ce lauka da dinu bin ra'ayi ina ake shafa sama ake babu tauqiti fil mashi babin da yazo na shafa din yana da lokaci in ka shafa yanzu kana gida sai gobe war haka in kuma kana tafiya ne kwana uku an baka izini mana an kai shafa yanzu da la'asar ka fara shafa din zaka yi garba zaka yi shafa isha asuba azhar la'asar har yazo ya kai lokacin da kai to daga nan lokacin shafan ya wuce sai ka cire kafan ka sake wankewa sa'annan ka saka safa din an fahimci shi ne ma'anar tauqid قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم ai kaga nan yace abul abbas al-asam wa hawwala sanad da ya kamo kuma tiriyan tiriyan yazo nan kuma shikenan sai wuce akhbarana rabi'u akhbarana shafi'i qala akhbarana abdul wahhab al-thaqafi qala hadathani al-muhajir abu makhlad an abd الرحمن bin abi bakra an abihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafir an yamsa ala al-khuffaini thalathata ayamin wa layalihin matafi ya sa kufi zai shafa kwana uku kwana uku na cika sai ya cire kafan ya wanke kuma sake sakawa saboda mai matafi ne an ba shi kwana uku walil muqimi yawman wa laylatan amma wanda yake zaune gida kwana ɗaya aka ba shi an fahimta idza tatahhara falabisa hufayhi an yamsa alayhima hadha hadithun sahihun wa rawahu rabi ila qawlihi walil muqimi yawman wa laylatan وتوهم أن قوله إذا تطهر فلبسه فيه أن يمسى عليهما من كلام الشافعي وليس كذلك بل هو في الحديث وراه المزني عن الشافعي بالصواب المزني الماجر الشافعي شيخ يجار مغنى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن حليب قال حدثنا أبو الموجه موجه أو الموجه موجه محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن الموجه موجه أي موجه أي موجه هو هو بهاك بني با قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريه ابن هاني الحارثي قال sa'altu aisha an al-masi ala al-khuffaini yace na tambayina na aisha radiyallahu anha dangane da shafa akan khuffai khuffai guda biyu fa qalat sai ta ce i'ti aliyan i'ti aliyan je ka wajen ali fa innahu a'lamu minni bi zalika to ina munafikai eh فإنه أعلم مني بذلك فأتيته فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا الحسن ده حسيني duk ƴaƴan wane ne jikokin wane ƴaƴan wane ne dan me za ku dauki ɗaya ku bar ɗaya sa'an nan kuma na fatima tana da ya da waye aure ta eh jika ko jika ta ko yarta yarta waye aure ta na umar duk batan basira ne fa in ba ka da kyakkyawan niyya wallazi na ta da zadahum hudan wanda suka shirya sai Allah ya ƙara musu shirya wanda kuma suka kauce sai Allah ya kyale su abinda kuka zaba kenan ku tafi ba ruwan mu da an fahimta in ba haka ba shekaru 50 baya ko sama da haka akwai masaroyan da suka yi maganganu game da Abu Huraira akwai malamai da suka zo Abu Huraira rawiyatul Islam a wanda suka yi PhD ko masters difa'un an Abi Huraira suna kare Abu Huraira me yasa ba a karanta waɗannan sai littattafan waɗanda suka yi zage-zage suka yi shari in kana son gaskiya sai ya karanta wannan sai ya karanta wannan shine za ka yi hukunci amma kana ganin ga haske nan kamar shiga je ka shiga cikin duhu kai ma cikin duhu za ka lalabe haka gama rayuwa an fahimta ayya هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي معاوية سورة من تنام قال الإمام رضي الله عنه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسي على الخفين على ما ورد في الحديث وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وإليه ذهب من التابعين عطاء وشريح وغيرهما وبه قال الأوزائي وابن المبارك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف yaushe ke farawa bayan mutum ya sa safa ɗin to sai alolansa ta warware yanzu da ya zo zai aloye alola zai fara shafa ɗin shine farkon lokacin da za a yi lissafi da shi inda aksarihim wa qala al-auza'i wa ahmad wa ishaq iktida'ul muddati min waqti al-masfi to su kuma wannan suka ce za a yi la'akari da farkon lokacin shine lokacin da ya shafa وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسي بل له أن يمسها ما لم يلزمه الغسل يجي وذهب مالك امام مالك يجي الى انه لا تقدير لمده المسي فذا اقدر لوكacin shafa din ba bal lahu an yamsaha ma lam talzamhu alghusl zai iya shafa matukan janaba bata kama shi ba يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المس على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم قال ولو استزدناه لزادنا yace da mun nemi ya kara mana da ya kara mana shi ke da mun nemi ya kara mana da ya kara mana to shi yasa suka ce sai a bar kofar bude والعامة على التوقيت وقوله لو استزدنا لو استزدناه لزادنا ظن منه لا يجوز ترك اليقين به yace wannan magana zato ne ba za a bar yakini saboda zato ba wa idan qadat muddatu al-masi aw naza al-khuf fi asna al-mudda aw takharraqa shay'un min khuffihi fi mahall al-ghasl bihaythu zahara ba'd rijlihi yajibu alayhi ghasl rijlayni wa hal yajibu alaihi istinaful wudu yace aka ce intiha'u muddatil mashi hal yubtilul wudu aka ce kai shafa zuwa lokaci kaza to kana da alwalanka har wannan lokaci ya kai zaka ci gaba ko kuwa da lokacin ya cika alwalanka ta warware a alwalanka na nan sai in alwalanka ya warware اختلف أهل العلم فيه فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأصه قولي الشافعي وأوجب قوم استئناف الوضوء وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وقال العامش عن إبراهيم إنه مسح على خفيه ثم خلعهما وصلى sai ka zo ka yi shafa a kan kofi da ka zo za ka shiga masallaci sai ka cire kofin ka ajiye abinda ka yi shafa a kan ka cire shi ka ajiye za ka yi sallah da wannan alwalar ko ba za ka yi ba ha? ka yi shafa a kan kofi ko takalmi ko menene da ka zo masallaci sai ka cire kofin ka ajiye ka shiga da alwalarka da ba shafa a kan za a yi sallah ko ba alwala eh ba alwala yaushe suka ce in kai alwala kai shafa kanka kai shafan kai kafin a tara ikama shi kai aski ka aski gashin da kai shafa a kai din za ka yi sallah ko sai ka sake eh saboda me abinda ka shafa ai babu shi wa masu ala al-khufi wajibun ومسو أسفله سنة عند بعض أهل العلم هنا ذكي كان بجيني ومسو أعلى الخف واجب ومسو أسفله سنة عند بعض أهل العلم لما روي عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مساء على الخف وأسفله الحديث ضعيف والحديث مرسل لأنه يرويه ثور بن يزيد عن الرجاء بن حيوان عن كاتب المغيرة عن المغيرة وثور لم يسمع هذا من رجاء قال أبو عيسى سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال ليس بصحيح وإليه ذهب من الصحابة ابن عمر وسعد وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف wani suka ce ba za a shafi tafin kafa ba wa huwa qawlu shafi'i sha'abi wa naha'i wa ilayhi zahab al-awza'i wa thawri wa ashabu ar-ra'yi ruya an urwa ibn al-zubair an al-mughira qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam masaha ala al-khuffayn ala zahirihima قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسي من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفيه lokacin ya cika eh tsora minti biyar lokaci ya yi eh eh ya cire mai in ya aske gashin da ya shafa a kai zai sallah sun ce na sayar na aliyu ya shafa a kan kofi ne da ya zo masallaci ko takalmi ne ma sai cire takalmi ya ajiye ya halatta ai shafa kan takalmi ko bai halatta ba ya halatta da kai shafa a kan takalmi sai ka zo masallaci sai ka kwabe takalmin ka ajiye shi ka shiga kai sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم